الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا قوم شاءكو أتكل لتاهم زاد الزوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم yau muna sha ɗaya ga wata na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa shiddan watan sha ɗaya miladiya ta 2022 za mu tashi hadisi na 106 malici an umar abin al-khattabi radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga umar ibn al-khattab Allah kada yarda a gare shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum ku sani cewa lalle Allah mai girma da buwaya ya hana ku akan ku rantse da uwayenku kar da wani ya tashi rantsuwa ya ce ya na rantse da babana ko na rantse da mammata wannan ba haka nan manzon Allah ya hana manzon Allah ya hana akan mutun ya rantse da mahaifanshi kenan wannan kuma jan kunne ne ga kowanne daga cikin biyu da mijin da matar gaba ɗaya duk wanda ya tashi rantsuwa to ya rantsi da Allah subhanahu wataala kar ya rantsi da mahaifin shi alhadisu sabi'u ba'da almi'ati hadisi na 107 an ummi salama zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama hadisi daga ummu salama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam take cewa annan ra'atan qalat lalle wata mata take faɗan cewa ya rasulullah hibnati mata anha zawjuha diyata mijinta ya mutu wa qad ishtakat aynuha idananta suna mata ciwo ko kuma kace idananta suna bukatuwa zuwa ga kwalli sai take tambaya afanakhuluha shin ya ma'aikin Allah za mu iya sanya wannan diyattawa mai takaba a sanya mata kwalli kala la manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a kina wannan yana mana nuni akan cewa a lokacin da ake takaba babu hiran ado ba a ado illa Allahumma in rishin lahiya ne wannan da ba amma ba a ado duk wani abin da yake na ado ne na mata dole ta bar shi amma hau za ta rika yin wanka za ta yi wanka ta rika canza kaya wannan babu wani laihi a kai amma kar ta yi shige wanda yake nan ado sabanin wanda suke hana ta wanka malici alhadisu a saminu ba adal mi'ati hadisi na 108 an umar abin al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazalla ke cewa la talbasul harira kar da ku sanya kaya na alhariri wanda aka saƙa shi aka yi shi daga wannan madda ta alhadidi fa innahu man labisahu fi dunya mazalla yake cewa duk wanda ya sa kayan alhadidi a nan gidan duniya to lam yalbishu fil akhirah a gobe kiyama ba zai sa ba sai dai ga ana sawa ba zai sa ba amma duk mutumin da ya haƙura bai sa shi a gidan duniya ba to da izinin Allah gobe kiyama zai samu dacewa da sa shi inda kaya ne wanda a can ake sa su to wannan hani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ne wanda yake ya haɗa maza da mata gaba ɗaya ko kuma a khasun ne a kan maza kaɗai banda mata wannan hani malamai suke cewa wata harimu huna khasun lizzukuri dunal inas hani da manzalla a nan na cewa kar a sanya alhariri takaitaccen hani ne akan maza amma su mata za su iya sawa saboda manzalla ya yi umarni ga aliyu da usama an yaksuwahu nisa'ahuma akan cewa su sanya wa su ba matan su sa babu lahi kenan abin da aka hana dai a maza aka hana ba haram ba haramta wa mata su sa ba sai hadisin 109 maliki ce an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man a'taqa raqabatan mu'minatan duk wanda ya yantar da raqabatan wuyayiya yani wuyan mu'minatan baiwa mumuna kace je kina yantar da ki to ga sakamakon da Allah zai maka a'taqa Allahu bi kulli irbin minha kai ma Allah zai yantar maka daga kowace gaba da take jikin bai wannan irban minan nari wata gabarka a cikin gidan wuta kenan in ka yantar da baiwa ka yantar da kanka kenan ka fanshi kanka da gidan wuta to wannan kuma yana nuna kan kwadaitarwa akan cewa mutum idan Allah subhanahu wata'ala ba shi bayi kenan shi yasa za ka ga ayyuka da yawa kafaru sai a ce itqu raqaba shine a yantar da baiwa hadisi na 111 na 110 afwan عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما مازال يتي يا إشي متن كاين ذنوبي أن يحبس عمن يملك قوته ka kiyaye ko kuma ka katangance ko ka hana an yahbisa ka hana amman yamliku qutahu game da mutumin da ka mallaki abincin shi kai ne magidanci sai zamanto kana ma mutane ruwa game da abin da ya shahi abubuwan da Allah ya hori na ka ciyar da su ko kuma kawai ka musu horo irin horo da ake cewa horon yunwa su kasa gane kanka to wannan abin ya ishe ka kayan zunubi wannan dukkan magidanci Allah ya manzo Allah yake hadi wannan magana da haka magidanta mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ba kawai dan kaga Allah ya sa sun hado hannunka ba kai ta gasa musu aya a hannu ga abincin nan ba a ba su ba ga abincin nan ba a ba su a lokacin da ya kamata ba wajibi ne mutum ya kiyaye wannan hadisi na 111 an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al amali illa ma yutiq lil mamluki game da wanda aka mallaka bawa kenan kenan na akan wanda ya mallake shi ba'amuhu dole ka ciyar da shi kai ubangidan shi wa kiswatuhu dole ka tufatar da shi kai ubangidan shi wala yukallafu min al'amali sannan ba za ka dora mishi ba aiki illa ma yutiqu sai abin da zai iya mazalla yake cewa in ka dora mishi aikin da yake karhin shi dole ka ne ka taya shi to kaga wannan sune haƙƙi na bauta da addinin musulunci kiyaye ka kame kaya ka tuhatar ka tuhatar da shi ka bashi abinci kuma aiki man za ka sa shi to ka sashi aikin da zai iya hadisi na 112 malaci an ibn abbas radiyallahu anhu huma radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzala yace alhiqul fara'id bi ahliha ku sadar da gado zuwa ga ma'abutanta fama baqiya abinda yayi saura a cikin gadon na fa huwa li aula rajulin zakar to shi ya za a maida shi zuwa ga li'aula mafi cancanta na cikin mazaje wanda yake zakari a ne wanda yake namiji mai ake nihi ana ko kuma mu karasa hadisan mazala yake cewa idza lam yabqa shay'un idan ya zamanto babu kuma wani abin da yayi saura kenan bayan hadisin ya kare bayanin bayanin da shi malam yayi wa idza lam yabqa shay'un idan ya zamanto babu wani abin da ya saura yasqutul asibu shi wannan mutumin da zai ci gado ta hanyar rusuba kasancewar shi asib na yake cewa asib shi ne mutumin da sai an ba ma'abuta kaso kasonsu sai zo tattare da abin da ya saura shi yake cewa asib a cikin ilimin rabon gado to shi wancan hadisin da wanda yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar wannan aula rajulin zakar din shine al-asib kenan a ba ma'abuta rabo rabonsu in an kare kuma abin da ya saura shi wannan aula rajulin zakar kin shi zai tattara komai da komai to ma ce wa illa wa idza lam yabqa shay'un idan zaman to kuma da aka ba mu abuta kaso kaso su ba abin da ya saura yasqutul asibu to shi wannan wanda zai zo tattara daga bayan nan shi zai hwadi gaba ɗaya kenan ba zai samu komai ba wa aidan a wata riwaya kuma yake ta awwalu man yastahiqqu al-akhdha farkon aka zo rabon gado wanda ya cancanta a fara ba ma kaso ya ɗoka mina tarika daga abin da aka bari na rabon gadon nan dukiyar da aka bari su ne zaul furudi su ne waɗanda suke da kaso misali wanda allah ya ce a bashi rabi kashi ɗaya cikin shidda misali uwa an ce a bata kashi ɗaya cikin shidda ko yara idan mutumin da ya mutu ya da ɗiya a misali mata a bata kashi ɗaya cikin hudu idan zama mutumin da ya mutu bai da ɗiya idan yana da ɗiya kuma a ba ta kashi ɗaya cikin takwas kamar irin waɗannan su ne za a ɗauko sai a ba kowa nashi suna ke cewa ashabul furud alwari da fil qur'an al-karim wanda yazo a cikin alqur'ani mai girma to idan zaman to aka zo aka ba su nasu to wanda yayi saura wanda yake cin gado da da da da wannan da asibanci yani zai zo tattara komai da komai ne a ƙarshe to shi akwai halin da yake zamantowa ya rasa gaba daya kaga an karɓuki misali su sun hula maza da mata idan misali suka zo tare da uwa kaga uwa za a bata nata ta yi gaba saura kuma abinda ya saura su ɗiyan da aka bari sai su yi zakar misul hajjul unsayin sai su cinye komin gaba daya to amma akwai irin kalan asib din da kuma zai hado a matsayin asib amma kuma ya rasa komai kaman yaya misalin mas'ala halakatin ra'atun an zawjin wa bintaini wa um mace ce ta mutu sai ta bar mijinta sai ta bar ƴan mata ɗiya mata guda biyu kuma ta bar mahaifiyarta sannan kuma ta bar ƙanninta ko kuma yayinta guda biyu ita matar da ta mutu kagarin so za su ci gado na harko akwai mijinta na biyu akwai ɗiyanta da ta bari mata guda biyu na uku akwai mahaifiyarta na hudu akwai wannan ƙannin nan nata ko kuma yayinta to yanzu ita tunda an ce ma'awwalu man yastahiqqu al-akhdha min at-tarikati dhawi al-furud kenan sai a fara da su kenan fard da aka Allah ba ma namiji miji idan mata ta mutu ta bar mijinta walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun sai ce falakum rubu'u mimma tarakna idan matarka ta mutu kuna da ɗa tsakanin ko iya zaka ɗauki kashi ɗaya cikin hudun dukiya idan zamanto ta mutu babu kowa amarya ce kuma makamancin wanda kuma tana da dukiya ta mutu sai ka ɗauki ne nisu rabin dukiya to a nan abu akwai ɗiya kenan a zauji zai samu mai zai samu rubu'i zai samu rubu'i a nan asulul matsala zai zamanto sha biyu asulul matsala zai zamanto sha biyu ne idan ka yi aulu kuma zai koma har zuwa sha uku kenan zuwa za mu bar asulul matsala a matsayin sha uku ba adal aulu bayan an yi aulu in shi kenan idan muka ɗauki sha uku miji za ba shi kashi kashi kashi kashi ɗaya cikin hudun dukiyar kenan za a ba shi uku a cikin sha ukun nan bintaini ɗiya mata guda biyu su kuma su za a ba masu misali kaso biyu cikin ukun dukiya sai su zamanto kashi takwas ummu uwa za a ba ta sudusi kashi ɗaya cikin shida shi ne zai zamanto biyu miji ya ɗauki uku ‘yan matan nan guda biyu da aka bari sun ɗauki takwas sannan kuma uwa ta ɗauki kashi biyu in ka haɗa zai zama to sha uku ya zama sha uku kun to yanzu akwai mutane guda biyu akwai asisumu akwai kaso ɗaya wanda musu samu ba su ne ƙannanta ko yayanta to su yanzu anan su asib ne ba musu da wani kaso da aka haɗe musu za su ɗauka su yanzu inda a ce an zo a cikin kasan nan misali a ce babu ko zauji to kaga rabon zauji zai saura idan rabon zauji ya saura to su wanda kannin nata ya zama to su ne asibai sai su zo su kwashi abin da ya saura nan to amma zai kasance akwai miji kenan babu wani abin da zai saura kuma ga iya kuma ga uwa to yanzu su sun hoto a matsayin asibai shi yasa wani lokaci za ka ga sun ci abu da yawa wani lokaci kuma ka ga sun tashi a tutar babu على أي حال حديث نقل قوة شاؤكو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم من أنفسهم ابن دن أخت القوم دن أرقوا متاني من أنفسهم ينا تكنسو misali yanzu kanwa mai kira shi da suna kanwata ko yata misali sai ta aihu kaga wannan dan nata ɗan ‘yar'uwata ce to tun da ɗan ‘yar'uwata ce mazala ce min an fusihim to yana cikin danginmu gane yana cikinmu to wannan hadisi al'imamun nawawi allah ya rahama gare shi yake cewa istadalla bi hadal hadis wasu daga cikin mutane sun kawo hujja da wannan hadisi akan cewa wai dan yar uwarka yana iya cin gadon ka yanzu misali kamar dan kanwata ko dan yata a ce zai ci gado na wasu kawo hujja da wannan hadisi sai dai malamai sun yi bayanin cewa a ba haka ake nihi ba mazalla da ya ce a ibnu ibnu ibnu ibnu ibnu ukhtil qaumi min anfusihim ba yana nihin wajen harkar cin gado ba wa innama ma'anahu anna annahu bainahu wa bainahum irtiba'un wa qarabatun ana nihin ne akwai yan uwantaka akwai kullecece abi aka ne akai a kulle kuke da juna su dangantaka ku mai karhi ce ba ana nihin ba zai ci gado na shi dan kanwata ko dan yata hadisi na 114 anil maisur ibn makhrama anna subai'at al-aslamiyyah radiyallahu anha nufisat daga al-maisur ibn makhrama yake cewa akwai wata mace ana kiranta da suna subai'a Allah kada yarda a gare ta nufisat yani anjabat ta aihu ba'da wafati ba'da wafati zawjiha bayan mutuwan mijinta sai ta aihu bilayalin da wasu ‘yan dararraki kaɗan kawai mutuwan ta ba jima sai ta aihu mutuwan mijinta mijin yana mutuwa ba jima ita kuma sai ta aihu faja'atin nabiyya sallallahu alaihi sallama sai ta zo wajen manzalla fasta'zanathu an tankiha take neman izinin manzalla akan cewa ta yi aure fa'adina laha sai manzalla ya mata izini fa nakahat sai ta yi aure ina magana idda ina maganan takaba magana maganan takaba ya ƙare ne a dalilin aihuwan da ta yi iddanta aihuwanta iddanta aihuwanta eh mace yan ta aihu bayan mutuwan mijinta da 'yan kwanaki kaɗan mahalar shi kenan ta ƙare shi ne abinda hukumcin kusa hadisi na 115 an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annabari da ta khayyara annabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa lalle barira khayyara annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aisha ta yantar da barira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khayyaraha sai ya baiwa barira zabi akan cewa in tana so ta ci gaba da zama da mijinta in kuma ba ta so daga yanzu ya zama ba mijinta ba saboda ita diya ce shi kuma bawa ne saboda ita ‘yantar da ita wa kana zaujuha abdan mijinta bawa ne hadisi na 116 malice an sabit ibn dhahaki radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam yake laisa ala rajulin nazarun fi ma la yamliku babu alkawali ko addawal ko bakance fi ma la yamliku akan mutumin da a ciki yayi bakance a cikin abin da bai mallaka ba abin da baka mallake shi ba ka ce kayi bakance akan shi kayi alƙawali akan shi in kaza ya tabbata to kaza zai zai faru misali yanzu kamar ka ce nayi alƙawali in Allah biya mani bukata kaza matar wani ta saku yo kai wani da zaka sake ta kaga ba baka batta cikin abin da ka mallaka eh ko kuma ka ce in bukata ta kaza ta ci wane kai ne gubernar ɗin gari kaza yau kai ku da suwa ta wani addawar ɗin bai ba shi ne manzala sallallahu alaihi ke cewa laisa ala rajulin nazarun fi ma la yabli ko kuma wane in bukata ta kaza ta biyu motar wane na baka ita yau shi za ka kyauta da abin wani kaga duka wani addawar ne a cikin abin da mai baka mallaka ba to ne kamata insha Allah ta'ala ya zamanto kenan karshen darasi na yau sai mu tashi hadisin 117